أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan gudun mitarin alkhairi da albarka na talata daren laraba tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha tara da watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan kasitattun gari na tawa a cikin wannan ƙasa mai tarin alkhairi da albarka ta Nijar wanda yau shi ne darasinmu na tara da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala a jiya a darasi na takwas mun kwana aya ta ishirin da biyu a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka suratul shura faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو ذلك هو الفضل الكبير zamu so mu fassara aya ta 23 sai lokaci yayi haka in Allah ya kaddara yau zamu fassara aya ta 23 da 24 da 25 muna fata ubangi subhanahu wata'ala ya sanya qur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ubangi subhanahu wata'ala ya sanya alqur'ani ya zama to fitatul lana la alaina arab ayat 23 sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Zalika alladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده بالغيب عباده الذين آمنوا وانتين يا أبن da aka ba ku labari na ni'ima da kuma karama da gidan aljanna da Allah ya baiwa masu imani labarin cewa Ubangiji ya tanada musu shi shi ne Allah ce shi ne bisharar da Allah yake wa bayinsa da suka yi imani a duniya suka aikata nagartaccen aiki ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam domin manzon Allah shi ne wanda ya karantar da mu alqur'ani duk abinda Allah yake so ya gai wa bayinsa Allah yana turo mala'ika ne ya gaya wa manzan Allah shi kuma manzan Allah ya gaya wa bayan Allah daga wannan albishirin ya fito daga wanda ya kowa a duniya dan gatan Allah masoyin Allah sahibul maqam al-sahibul maqam al-mahmud sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ce wancan abin da aka ba mu labari na jannatin nar zatun janna Ubangiji yana ba da labari yana albishiri ne wa bayansa masu imani. Kalmar ibadahu maf'ulun bihi ce kuma mudafun ilayhi. Maf'ulun bihi ce Allah yana albishiri wa bayansa masu imani. Kaga Allah ya danganta mutanen kirki gare sa domin ibadahu alham ya udu ila ila ismil jalala yana kuma zuwa ga sunan Allah subhanahu wataala ne bayu na Allah ashe duk mutumin kirki na Allah subhanahu wataala ne sai Allah ce wa'annan bayun na Allah ba ba duka ba domin ba wani wanda ba bawa bane da Allah amma sai Allah ya kebance ce allazina amanu wa'anda suka yi imani to jama'a ne ake ne da imani malam suka ce al-iman huwa tasdiqul jazim bi kulli ma akhbara bihi akhbara bihi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu ma al-iqrar suka ce idan aka ce imani shine duk abin da al gaskatawa mutum ya gaskata tare da yaqini ya gaskata duk abin da Allah ya bashi labari da kuma duk abin da annabin Allah ya ba su labari tare da kudurtawa da kuma natsuwa da karɓa a cikin zuciya wannan shi ne ma'anar imani wasu ka ce a'a imani yana komawa musamman ma malamai malaman hadithi suka ce al'imanu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara sa a hadisin jibril cewa an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سكتون شين إيماني mutum ya yi imani cewa ya imani da Allah ya imani da mala'ikunsa ya imani da manzanninsa ya imani da tafan Allah ya imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari ya kuma imani da irin alkiyama to Allah ce masu dai imani kamar da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halitta aljanna kamar da shugaban halitta ya fada sallallahu alaihi wasallam da Allah ya halitta aljanna sai Allah ya ce wa aljanna ya jannatu takallami ya ke aljanna ki magana Allah bayan ya yi da halittar aljanna sai Allah ya ce wa aljanna yi magana budar bakin aljanna sai ce qad aflaha almu'minun masu imani sun dace kaga ashe aljannan nan Allah ya tanada ta da suwa da masu imani Allah ka sanya mu a ciki sai Allah ce wa amilu salihati bayan sun yi imani da Allah kuma suka aiwatar da nagartaccen aiki idan ka ce al'amalu salih malami suka ce huwa al'amalu al-mawdi' al-mawdi' 'inda Allah ta'ala wa huwa al-jami'u li shay'ain aiki nagari shi duk aikin da Allah yake so idan aka ce aiki nagartacce shine aikin da Allah ya yarda da wannan aikin kuma aikin bayan Allah ya yarda shi wanda zai yin sa ya hada ba guda biyu ba za a kira aiki al'amalu salih ba sai in ya zamanto ya ci sharɗi guda biyu sharɗin fari an ya kuna waqfa sharɗin islami ya zamanto wannan aikin ya dace da karantarwa ta musulunci duk abin da za ka yi ba za a kira shi da al'amuran salih ba matuƙar ya ci karo da shari'ar annabi muhammad idan kana son a kira aikinka ko a kira aiki na al'amuran salih to akwai buƙatar na yi shi bisa tsarin shari'a ta addinin musulunci jama'a mun fahimta da ka ba wanda za a kira sallar sarcewa sallah ce saliha matukar ba ya yi bisa tsarin da manzon Allah ya karantar ba kasan akwai wani suke yin sallah su ba sa aiki kwata-kwata da karantawar annabi ciki yadda alkur'ani ya yi bayanin ta to haka za su zo su yi ta kai kasan akwai wawanci a cikin al'amarin ne ta ya za a yi mutum ya yi addini bai hada da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ya yi sallah wai ba ruwansa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to dole sai ka ci sai ka aikin ka sai ya zamanto ya dace da karantarwar shari'a ta musulunci abu na biyu an yi kudin maksud bihi mardatun lahi ta'ala da ta'ati aikin ya zamanto ka yi ne ta neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da'awa Allah Allah ya ce ka aiwatar jama'a mun fahimta al'amalu salih duk aikin da Allah ya yarda da yi Allah aikin da Allah ya yarda da shi sannan kuma kai aikin ka ba zai cika ramanto al'amalu salih ba sai in ka cika shar'i guda biyu na farin kai bisa karantarwa a tsari na shari'a ba wanda ke tsara shari'ar nan sai Allah subhanahu wata'ala manzon Allah ya bayanin ta na biyu kai aikin ka don neman yarda ta Allah subhanahu wata'ala to in ka cika wannan ka zamanto ka yi al'amalin salih to Allah ce Allah yana albishiri na wannan ni'imar da ake bayanin cewa da ma ya sha'una suna duk abin da suke bukata Allah ya ce wannan albishir ne Allah yake wa bayansa masu imani ko masu nagartaccen aiki Allah ka sanya mu a ciki Allah ka sanya mu a ciki sai Allah ce kul ka ce da su da su ake ake magana malaman tafsiri sun yi sabari a wannan guri ta cewa kulkin nan da wa za a fada ba akwai kauli guda biyar mashhurai wanda malamai suka tattauna a kansu Allah ce kulka ce da su la as'alukum alayhi ajra bana neman wata lada wani wani albashi akan abin da nake yi na karantarwa wa'azi da nake yi da kuma sada ku da Allah subhanahu wa ta'ala da nake yi ba ina yi bane dan ku bane wani abu a'a illa al-mawaddata bil qurba sai dai waton kauna da soyayya a cikin zumunta wannan fashin bakin za mu zo a kansa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulkace ya annabin Allah ana magana da shugaban halitta wa za ya faɗa ma suka ce ka ce wa ahlus shirki والكفر كجاء وكافرين المشركين لا أسألكم عليه أجر أي لا أسألكم على الإيمان والإسلام والقرآن واتباع أجرا بانا نيمان كباني وني أبو تنازو مكد مسلم شد إيماني لكما القرآن كنا تكبي با أنيا بجي تأتار كبي shi yasa harakar malinta ba haraka wacce ta ciwa-ciwa ta bi tarihin dukkanin wani annabi da Allah ya turo Allah bai sanya masa cin abincinsa a cikin da'awa ba sana'a Allah yake hore masa je sana'a ya kula da kansa wannan aikin na Allah ne in ka ce za ka ci a ciki to kuma ka jayo wa kanka wani bidali Allah ya kare shi yasa dukkanin annabawan Allah ba ɗan zaune gari banza wallahi kowa sana'a gare sa ba wani annabi da yake jiran yake jiran manzon lazi a sai an kawo ya wanke goma ya sa biyar kowa ta shi yake ya neman makansa qul la as'alukum alayhi ajra ba na nufin ku bani wani abu bisa karantar da ku da yake yi addinin Allah na sanya ta dalila ku zamanto musulmai ku zamanto masu imani kuna karanta alqur'ani kuma ina cewa ku bi hanya ta to ban jiran wani abu wai dan na karantar da ku dan nayi wa'azi a bani ya yace ku in ba ku yi imani da ni ba kar ku cika da ni illa al-mawaddata fil qurba yace ma'ana sai dai kawai ku sada zumunta ta mu sada zumunta sau da mu da ku yan uwa ne kaga wannan yana karantar da mu cewa duk yadda kuka samu sabanin aqida da mutum in kuna da alaka ta ji da shi to akwai haƙƙi a kanka na haƙƙinsa a kanka ina fatan mu fahimta akwai haƙƙin da Allah ya kora maka kula da shi wanda yake nasa ne shine sala zumunta ita sala zumunta ba dole ba sai wanda yake musulmi Allah bai shar'anta ba zumuntan nan kawai ta musulmi ake sadaka ko waye shi asma'u binti abubakar siddiq radiyallahu anha wa ardaha diyar diyar abubakar siddiq ce matar urwatu bin zubayr mahaifiyar ta taɓa zauwa maka a madina sai ta tambayi annabin allah cewa shin za ta iya zuwa ta sada zumuntarta kasancewar mahaifiyarta ba musulma ba ce annabin allah ya ce mata ba da yake ashe kaga sada zumunta na daga cikin mafi girman al'amura a rayuwa kuma na daga cikin abin da yau muka walakantar mutanen yanzu iyayenmu da kakanninmu Allah ya cikinsu ya gafarta musu suna da ƙoƙari Allah ya ba su wani abu duk da karatunsu kaɗanni ne amma wallahi azin ba sa ba sa da zumunta in aka ce wannan zumu ne to za ga mutum zai taso tun daga nise har ya zo har ya tafi ya zo ya zo mare da a ƙasa wai don sada zumunta kuma baya jin a bashi ko dala kuma a ƙasa ba zai zo mutum ne an yi malzumunsa wani abu zai tashi ya tafi an yi kaza zai tafi an yi kaza zai tafi mu yanzu Allah ya yassare muna alatu tawasul amma zumuntar ta ga gare mu shi ya sanya kaga na daga cikin abin da Allah ya huta dan baya ubangiji ya sanya albarka a rayuwarsu Allah ya kore musu ayyukan alkhairi ba sa jin kiwayin alkin alkhairi saboda hadisin manzon Allah da yake cewa duk wanda yake so Allah ya shirye Allah subhanahu wataala ya ya shimfiɗa masa ya sanya albarka a rayuwarsa ya kuma yalwata masa rayuwarsa to ya dinka sada zumunta to mu zumunta yanzu ta ga gare musa da ruwa Allah ya rufa mana asiri kuma wallahi in ba mu gyara muna cikin kuskure muna cikin halaka domin annabin Allah yake cewa da zumunta da amana suna gefen sirati a irin alkiyama zumunta tana gefen tana gefen sirari haka amana tana gefen sirari duk wanda bai sada zumunta ko ya so ya tsallaka ba za ta bar sai wuce ba kuma a zumunta tana muta'alliqa bi arshin rahman zumunta tana rataye da al'arshin Allah tana cewa Allahu man wasalani man wasalani wasil ya Allah duk wanda ya sada ni Allah ya sada shi da rahmatka addu'a ba zumunta take yi tana cewa ya Allah duk mai tsada ne Allah ka tsada su da rahamarka ya Allah duk wanda ya yake ne Allah ka yanke su daga rahamarka annabin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a game da sada zumunta ba sada zumunta ba ne ka zo a zo maka ba shi ba ne sada zumunta wai mai zo maka zo maka ya ce abinda ake cewa sada zumunta shine ka zo ma wanda bai zo maka wanda ya yanke maka ba ruwan shi da kai to in ka zo gunsa shi ake cewa sada zumunta amma don mutum ya zo gidan ka je gidansa ba a kiransa sada zumunta ana nuna shara ana kiransa da ramkayya yi masa ne kai yayi maka to sada zumunta wanda baya zuwa kun kai da ya kamata ka dinga zo masa sai mun Allah yake cewa illal mawaddata fil qurba kada ku cika da ni sai dai mu ci gaba da sada zumunta a sada zumunta mu kiyaye wannan zumuntar kada ku cika da ni kauli nabi da malaman tafsir suka ce shine qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba suka ce kace da duk wanda yake ka cikin masu imani ana wa manzon Allah magana ya faɗa wa masu imani kace a game da abin da nazo da shi na shari'a ba na bukatar ku ba da shi sau da nina da ta hanyar da zan ci abinci kuma wannan shi ne mutuncin dukkanin wani ɗalibin ilimi a rayuwa ka nemi sana'ar da za ka kai tsari mutuncinka na daga cikin abin da ake jawa wasu malamai zagi ko kuma ake zagin malamai da shi da ɗaliban ilimi shi ne ba sa da al'afaf kamun kai na mutum ya nemi sana'ar da zai yi baya bukatuwa da kowa wani sahabi ya tambayi annabin rahma annabi muhammad ya ce ya rasulallah nuna min aikin da zani Allah ya so ni ko mutane su so ni annabin Allah ina son na waye gari cikin mutanen da Allah yake so kuma annabin Allah ina son na zamanto abun soyewa cikin mutane sai annabin Allah ya ce da shi idan kana son Allah ya so ka to ka kasantar da kanka a rayuwa idan kuma kana son mutane su so ka ka nisanci abin da ke hannayensu duk wanda ke son ya samu soyayya cikin al'umma ɗalibin ilimi ko ba ɗalibin ilimi ba to lura da kanka da abin da ke cikin hannayen mutane nemi Allah ya baka dan Allah ya ce ba zai baka ba wallahi nema kawai fabtar murin da Allah rizqa kuma ka zauna wajen kana ɗalibin ilimi kana wa'azi ya wa'azi ai ba dole bane kai ce wa'azi farko kifaya ne shi ba wa'azi farko kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqi in aka samu suna yi to ba dole sai kowa yayi wa'azi amma ciyar da gidanka da kare mutuncin kanka wajibi ne da wannan ne shari'ar annabi take karanta da mu cewa duk wanda aka kashe sa dan kare mutuncin kansa fa huwa shahidi ya shahada kaga ba wani dalili da zai zo mutum ya zauna ya rike tsine yana jiran ɗalibai su kawo masa kuɗin yana jira a siyar da kiyonin gidansa wannan ba dalili ba dalili ba da haka ne da manzon Allah ba a share wata biyu gidansa ba dora abinci an taba yin wata biyu kwana 60 gidan annabi ba dora abinci ba dan ba abin da za a dora aka tambayi Aisha Allah ya kara mata yarda me kuke ci tace al-aswadaini bakaje guda biyu ma'ana suna cin dabino su sha ruwa annabin Allah zai iya roki Allah Allah ya ba sa kai tsaye sannan kuma za a iya kawo masa abincin ya ce a kawo a kawo umarta da sahabai sun ji wani abu a ransu amma ina sai ya wadatu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basa shi sa a ke cewa innamal ghina ghinan nafs wadata abin da ake ce ma arziki shine Allah ya baka wadatar zuci har annabin Allah ya mutu na roƙon Allah cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfirah ya Allah ina neman ka shirya da jin tsoronka da kuma kamun kai da kuma da lafiya da kuma gamara kaga yana roƙon Allah ya arzuta su da kamun kai to Allah ka arzuta mu da kamun kai annabi ce illal mawaddata fil qurba sai dai mu dinga sadar zumunta sai dai kawai a dinga yin zumunta ɗan uwa ne dinga kauli na uku qul la as'alukum alayhi ajra ka ce wa mutanen duk duniya baki daya la as'alukum ajra ba na son ku bani wani abu bisa abin da nazo da shi na da'awa na kar annabtaka illa al-mawaddata fil qurba sai dai mu yi soyayya dan Allah subhanahu wataala kuma in zaka so mutum to ka so shi dan Allah in zaka kisa ka kisa dan Allah subhanahu wataala za ku sada zumunta to ka sada zumunta ba dan wanda zaka sada zumunta ba da wani abu ko kuma kana jiran wani abu gunsa a'a ka yi ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala su hada zumunta ba ƙaramin al'amari bane jama'a illal mawaddata fil qurba sai dai mu dinga sada zumunta akwai mutanen da ba Allah ya ba su aljanna da dinga sada zumunta wani mutum aka yi a zamanin bani isra'ila isra'il yana tafi sai Allah ya turo mala'ika a siffar mutum aka tare sa wane ina zuwa ya ce zai je wuri kaza wajen wa ya ce wajen wane mi alaka da shi ya ce addini to mike tsakanin ku ya ce babu komi ba wani bashi babu ba kasuwanci babu lafiya ya ce zan je na sada zumunta ne don Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a gaya musu an gabarta musu an bashi aljanna an gabarta musu an bashi aljanna abin muke ta nema a rayuwar nan jama'a ba aljanna ba ce to kuma hanyoyin aljanna suna da yawa Allah ya sa mu dace fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahun qawli na nabudu qul la as qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba suka ce ai ai illa an tasulu qarabati sai dai mutum da sada zumunta ma'ana duka dai abin yana komawa akan annabi bai bukatar komi a dai mutunci ai zumunci ayi mutunci a yi zumunci sai Allah ce wa man yaqtari hasanatan nazid lahu fiha husna duk wanda ya aiwatar da kyakkyawa wa man yaqtari ma'ana ya'mal yaqtari fi daga daga cikin iqtarafa bi ma'ana amila yana da wani ma'anar da ma'anar amila ko kuma irtajaba ko kuma iktasaba a yayin da larabci Allah ce wa man yaqtari hasnatan duk wanda ya aiwatar da abu kyakkyawa ya aikata aiki nagartacce aikin da ake samun lada a ciki alhasna duk abu mai kyawu duk abu mai kyawa da karshe hasna namiji kuma sai a ce hasnun mace kuma sai zamanto sai zamanto hasna ya aka tashi sifa sai mun to ahsan ina ba ta mun fahimta ahsan sifa ce ala wazni af'al kuma sifa ce tafdil sifatu tabi'a tafdil ce ismu tafdil ne Allah ce kuma yattari hasanata duk wanda ya aiwatar da kyakkyawan aiki nazillahu fiha husna mu kuma su Allah za mu ƙara masa lada mu dubi ibarar wa man yattari hasanatan duk wanda ya aiwatar da aiki kyakkyawa sai Allah ce nazillahu fiha husna husna kinnan ana nufin al'ajar wa thawab Allah zai ƙara masa lada da kuma kawatan Allah zai ƙara masa sakamako mai kyawu akan abin da ya aiwatar wannan ya dace da fadar Allah da Allah yake cewa inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ubangiji wanda la yadhlimu mithqala dharra Allah baya zalunci da barar azzarra idan ko mutum ya aiwatar da nagartaccen aiki Allah ce yi ba'ifuha sai Allah ya linninka ta Allah linkawa yake yi Allah ya linka muna sai Allah ce wa yi wuti milladun ajiyar azima kuma Allah ya bayar da lada mai girma da motarsa sai Allah ce inna Allah shafurun shakur Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne غفور أي كثير كثير كثير الغفران الله من يوي تغفرني ينا غفر السيئات أبا بن سبحانه من توم مونا ayyukan da mutum ya aiwatar da Allah zai so to Allah ne yawan gafara ne sannan kuma Allah yana sitirta bawansa a gobe alkiyama sannan kuma shakur shi Allah shi ya dace da a godewa saboda ya ga kayi laifi shi kaiwa laifi kuma sai ya boye laifi kuma sai ce ya yafe maka ai kaga ya cancanta ka godewa Allah subhanahu wataala malam bahaushe shi ya rabe kyauta tukuci haka ne ko Allah ya yi maka to kai ma sai ka yi sai kai masa to Allah yana bukatar godiya to kuma godiya wa Allah ta kashi kashi kashi kuma da malamu suka faɗa akwai godiya ta hanyar amfani da harshe akwai godiya ta hanyar gabai akwai godiya ta hanyar ta hanyar gangar jiki baki daya godiya ta hanyar ta hanyar halisha shi ne ka ce alhamdulillah kawa Allah godiya godiya ta hanyar gabbai kai wata ibada da Allah subhanahu wa ta'ala yake kauna kuma akwai godiya a zuciya akwai godiya a zuciya to mabiya yau mutane ba ma wa Allah godiya ta dace da shi Allah ya cancanta ka gode masa sau da bisa abin da ya maka da ni'imomi wa'inda mabiya yawan mutane su sa wasu yawan kuma san wasu ba domin wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batina Allah ya shimfida ni'imar sa akan ka wasu ni'imomi suna koyi wasu kuma Allah ya bayyana maka akwai ni'imar da ni'ima ce gare ka kai baka san zai ta ba sai dai a dinga hango maka ita wallahi so da yawa Allah yana yi mutum ni'ima shi karan kansa ba zai gano da wannan ni'imar ba ni'ima ce sai dai ya dinga jin ana faɗa cewa wani yana da abu kaza bai isa kana da shi ba kuma ni'imomin Allah suna da yawa a kan ko ba da komi matsayinka na musulmi a kira sallah ka je ka yi sallah azumi ya zo ka yi azumin nan zakka in ta zo ka fidda in ta da kuɗi aikin hajji ka yi a haka in Allah ya barka wallahi Allah ya maka gata a rayuwa ba ka mamaki yanzu duniya mutum biliyan nawa ne ba sa sallah sai Allah ya zaɓe ka kai da an kira sallah ta haka da suwa sai ka zo ka yi wannan ba ƙaramin ne ba bace wannan ba karamar nema ba ce Allah ya dace da mu Allah ce inna Allah ghafurun shakur Allah ne kai yawan gafara ne kuma shine abin da ya cancanta da abu ne sai Allah ya ce am yaquluna istawa ala allahi kadiba fa in yashhadna yakhtim ala qalbi wa yamhu Allahu al-batila wa yuhibbu al-haqqa bi kalimatihi إنه عليم بذات
Allah ya ce an ya kulu naftara ala Allah kadiba am bi ma'ana bal Allah ce ba haka ba su waɗannan mushrikai mutanen Makka kafirai ya kuluna suna cewa iftara ala Allah kadiba duk abin da manzon Allah yake faɗa ƙarya ce ya kirkira ya dangana wa Allah ba wani abu da Allah ya aiko masa shi ne dai yake shiga cikin ɗaki ya tsaro abunsa ya ce Allah ya ce masa kaza iftara ala Allah kadiban ƙarya ce kira wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayyukan malamai suka ce tana karantar da mu a matsayinka na jagora a cikin al'umma musamman ma ne wa'azi to dole kai haƙuri wa al'umma dole kai haƙuri wa al'umma sau da za ka ta jin ababe da dama annabin Allah ba da yake Allah ya fi son sa a kan kowa ga abin da ake faɗa a kansa am ya kulu na fitara ala Allah kaziban suka ce ƙarya ce ya kirkira ya dangana wa Allah kai in har za a gaya wa manzan Allah a ci mutuncin manzan Allah to don Allah duk duniya wani mutum ne wanda mace ta tsugunna ta haifa da yake da sauran mutunci da ba za a ci mutuncinsa ba ba wani mutum mai mutunci a duniya wanda in dai har za ka bi Allah ba za ka mutunci ka ba wallahi kuma Allah zai maka wanda ne ba in babin ibtilali dan Allah ya jarrabe ka yaga shin za ka dage ka haƙura ka yi haƙuri ka jure ko kuma za ka iya ba shi yasa a kullum malamai suna cewa a matsayin ka ne da kira zuwa ga Allah kada ka damu da karin kanka damu da karin gaskiya abinda Allah ya aiko annabi da shi idan ka ce zaka kare kanka sai Allah ya barka da al'umma ba za ka iya musu ba amma idan ka ce zaka kare da'awar Allah sai Allah ya ba ku kariya gaba daya jama'a mun fahimta zaman to mai kare da'awar manzon Allah sai Allah ya baka kariya amma idan kace zaka dinga kare kanka idan kai wa'azi sai wani yazo ya ce ai kaza da kaza da kaza da kaza sai ka dawo cikin rano sai ka meme ta sai kullun su mutum bai karewa karantar da al'umma an rabu da shi abinda ake so mutane su fahimta ba za su gane ba har abada saboda kullum maki a matsinsa na maki yake son ka dirga maki ta aikin banza ne wallahi damu da wanda Allah ya sanya suna fahimtar ka fahimtar da su wa'ance da ɗane su manzon Allah sai da bar su a duniya suna yi su ba annabi aka turo da da'awa ba da annabtaka da manzanci amma wallahi azin sai da ya bar duniyar nan ana kafirci sai da ya bar duniyar nan ana shirka daga ba za ka iya kai ba annabi bane ba za ka iya gyara kowa ba iya abin da za ka yi a rayuwa kuma kai da ikhlasi kawai to Allah yake cewa fa in yasha illah in Allah ya ga dama ya khtim ala qalbika abinda suke fata kan kai manzon Allah da cewa ka kirkira ƙarya ka danganta ta da Allah to in Allah ya ga dama da a ce za ka yi wannan abu ka kirkiro wani abu ka dangana ma Allah to sai Allah ya yakhtim ala qalbika Allah ya toshe zuciyarka wasu ka ce ai sai Allah ya mantar da shi alqur'anin ma baki daya amma Allah ya zaɓi manzon Allah Allah ya san annabi ba zai ci ba zai ci amana ba da wannan ne mutum yana karami a cikin al'ummarsa abinda ake kiransa da shi shine al'amiru amintacce kowa ya yarda manzon Allah aminu ne akwai amana gare sa manzon Allah bai taba cin amana ba kuma baya cikin da'awarsa cin amana da sunan da'awarsa in ka ci amana to ka ci amana shi shugaban halittar ne jama'a mun fahimta in za ka yi da'awa kai ka yi da'awa siffantu da siffa ta amana Allah yana son mutane amintattu don da wannan ne Allah yake zaɓen annabawa ya zurci wa amintattu ne to manzan Allah amini ne kai an ba shi annabtaka fa da manzanci an yi lokacin da kafirai a maka suna kawo manzan Allah kuɗi ajiya a maka manzan Allah kafirai ke ka masa kuɗi da kayansu ajiya lokacin da zai bar garin maka ya je madina da ya kira yi ajiyar bin abi talib radiyallahu anhu wa allah ya ce masa wannan dukiya ta wane ce kafiri da yake wuri kaza in allah ya kai ruwa shi gari kamar masa dukiyarsa wannan ta wane ce wannan ta wace duka dukiyar kafiri tana hannun shi kai ka san wanda za a amintar da shi wanda zai aminta za a aminta da shi akan kuɗi ya wallahi ya kai amini ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ya ce idan ka ga mutum an jarrabe shi ta ɓangare guda biyu kyale tsallaka jarabawa ya ce har wajen Allah mai imani ne in aka jarri mutum ta hanyar kuɗi ya tsallake aka jarri mutum ta hanyar mata ya tsallake ce to an kayar ku shafa masa lahiya wannan rini na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dace da mu to Allah ya ce in ya shiri Allah yakhtim ala qalbika in Allah ya so in Allah ya ga dama aka ce ka kirkira wani abu ka sanya su a musulunci to Allah subhanahu wataala sai ya toshe zuciyarka ya mantar da ke duk abin da aka sanya maka kuma ku lura da kyawu duk wanda ke kira zuwa ga musulunci sai kuma ya ɗauko abin da yake son rai ya sanya wallahi ku aji hankali da kyawun ku lura za ku ga Allah ya taushe zuciyarsa ka ɗaya tabbar da kyau duk wani malami da ka sani a duniya in har ya kauce da da'awar manzan Allah bisa san rai kusa a da zai abu bisa kuskure ba ya sani ba to bisa san rai mutum ya yi da ganganci saboda nuna gidansu da shi waye sai Allah ya toshe zuciyarsa sannan kuma wai hibbul haqqa kuma Allah zai tabbatar da gaskiya za a gane cewa wani makareci ne wani mutumin banza ne mutum nawa ne gidansu gidan karatu ne sai ya dawo ya zauna kujerar babansa ya dinga kiran mutane ba a kan abin da baban yake kiran mutane ba a kai a ƙarshe duk duniya za ta cewa mutumin banza ne wallahi saboda Allah ba zai taɓa ribarin ƙarya ba ta yi galaba a kan gaskiya domin lokacin da annabin Allah ya zo a aka yi fataho makka da ya shiga a cikin ka'aba ya ce a roshe gumata abinda suke karanta wa kulja alhaku wasu haɗin babi ka ce da su gaskiya ta zo ƙarya ta tafi har abada har abada ba yadda za a yi da ƙarya da gaskiya so haɗu wuri ɗaya kuma a ce ƙarya ce ta yi nasara a kan ƙarya a kan gaskiya ba yadda za a yi gaskiya ƙarya ta murƙushe ta ba yadda za a yi domin Allah kullum yana tare da gaskiya ne kuma yana taimaka masu gaskiya idan ka sa kanka ƙarya da zalunci to sai Allah ya barka da dabararka shi Allah ya ce wa yuhibbul haqqa sai Allah ya tabbatar da abin da yake na gaskiya abin da ka zo da shi wanda ba gaskiya ba sai Allah ya kawo duniya cewa wane ciwa ciwa ne yake yi an taɓa yin wasu ababe lokacin muhammad bin abdul wahab alaihi rahmatullahi ta'ala al-imam mujaddad an samu al-khurafat wal bid'a saudiya din karkanta tsabe tsabe da dabokin ya waita har ta kai inda mutum zai iya nuna maka cewa an yi wani zamanin Birtaniya da shi ban manta ba raƙumi ke da kwasi ya tara mutane raƙumi sai duk mai kallo duk mai kalla sai ga wannan mutumin kamar yana shiga cikin bakin ragumi ne a fitar dubarsa ya silinci idanun mutane kowa abin da yake gari shine wani yana shiga ta bakin ragumi ya fita a dubarsa a dubarar ragumi shekul islam ibn taymiya alayhi rahmatullahi ta'ala da yazo ya gani sai ga wannan ya samu dama ta matar da mutane yanzu daga nan sai wani ce to a yi min addu'a daga nan sai abin shi wani abin bauta na musamman sai ya karanta ayatul kursi yana karanta ayatul kursi sai Allah ya musa gaskiyar al'amari cewa ashe ta gabar rakubin da ke shiga ta kafafun rakubi na gaba ya fito ta kafafun rakubi a baya amma duk mai kallo abin da yake gani a idansa shine yana shiga cikin bakin rakubin ne ya fito ta dubararsa ya ce ai shi ma zai iya amma da sharri shi ne wancan mutumin ya je ya wanka ya wanke abin da ya sanya na magani an taba wani shi ma wani da ya zo na da abu sharifantaka su jikokin annabi da wuta ba ta cin su wuta aka laya masu malamin ya shiga cikin wuta ya sa a baki malamin da kafa tun aka bar su haka zai zai kwari mutane zai kwari an da'awar annabi ba sai gano sihiri ne yau mutane suna ganin kamar lafiya launi sai ce ya yanzu shi ma zai shiga wutar amma da sharri a bashi ruwa da shi da malamin su yi wanka kowa ya wanke abin da ke cikin jikin sa malamin kiyawa ne ai ba zai taɓa yadda ba har abada to a kullum ana samun irin waɗanda mutane suke sihirta idanun mutane sai mutum ya kasa gane gaskiya shi yasa manzon Allah ya karanta da mu ayoyin tsayi kada ka kuskura safiya ta waye makaranta ayatul kursi ba wallahi ku ji da kyau ina faɗa da babban murya ina rantsin ku da Allah da babu wani ubangiji bayansa sharrin dan annabi adam ya fi aljani musiba sharrin mutum sharrin da yake tare da dan annabi adam ya fi sharrin da ke tare da aljani ku ji da kyau ai duk addu'ar da ake ta yi gano ba ta aljani ba ce ba ta mutanen ne mutanen ne mutanen da ke rayuwa da su kowa matsala kakai daga fito makaranta ajin kursi ba falakin ne da nasa da ikhlas addu'an nan fa a kyauta manzon Allah ya karantar kuma a kyauta malamu suke karantar da ba wanda ake biyan ku ake amsa kudin su din ya karanta kyauta ruwan Allah ake yi kuma Allah bai sa wani protocol ba cewa so da sai kayi kaza sai an yi wata nafila ko kuma adadi kaza a kafa ɗaya in ka karanta ta wadatar annabi Allah ya ce har ka waye har ka marita babu wani shedanin aljani da mutum in aljani da tawaga ta aljannu yake tafiya in ka karanta wallahi sai ne ya kauce maka kuma abin da ke taimaka Allah ya ƙara kare mutum a rayuwa abin ƙarfin imani Allah yana baiwa mutum agaji da kariya ta ƙarfin imaninsa Bibi Umar ɗan Khattab Allah ya kara masu yarda manzon Allah ya ce baya hada hanya da shekar idan shi zai ya ga Umar dan Khattab shi da kansa yake kaucewa ya ba Umar dan Khattab hanya Allah ya gaje da mu sai ta wai hibbul wai hibbul haqq bi kalimatihi wa yamqu Allahu al-batil sai Allah ya shafi abun da duk yake wato bannane Allah ya shaɗe duk abin da yake ɓanna ne abin da abin da mutane cewa kaza da kaza da kaza sai Allah ya kusanta su wa yuhibbul haqqa bi kalimatihi kaga anan sai ce wa yuhibbul haqqa sai aka kawo fi'li da maf'ul bihi ba kawo fa'il ba wa yuhibbul haqqa al haqqa da maf'ul bihi ce to ina ba da tinda to ai ba a bukatar abe mai ta qur'ani na cike da balaga Allah ce wai yuhibbul haqqa da a wajen qur'ani sai ce wai yuhibbullahu haqqa sai Allah ya tabbatar da gaskiya jama'a mun fahimta bi kalimatihi da kalmominsa ubangiji sai ya wato ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na adalci Allah yana tabbatar da gaskiya ya tabbatar da ita ya nuna mutane ita gaskiyar da kuma hujjojin dalilan da Allah zai nuna mutane cewa wannan abin gaskiya ne yanzu misali idan ka ɗauki gwamnatin fir'auna Allah ya turo dalilan da suke da cewa fir'auna bai cancanta na mota masa ba kuma hatta ka ajin gwamnatin fir'auna ta take nesa gare mu ka ɗauki gwamnatin ƙasar nan yanzu misali an yi shekaru da dama a ɗabi'ar da aka sanya wa ɗan ƙasar Nijar shi ne cewa ba za mu iya rayuwa ba in babu Faransa da Amerika. Haka ne ko baka bane? Ya jima tun daga lokacin da aka yi mulkin mallaka har zuwa yanzu da ke magana akwai masu tunanin cewa ɗan Nijar ba zai iya rayuwa ba matuƙar babu Faransa da Amerika. To amma da yake Allah subhanahu wa ta'ala hakimun ne cikin al'amarinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya toshe zuciyar duk wanda yake da wannan tunanin da masu wanda suka sanya wannan tunanin mai Allah ya yi sai Allah ya cewa ashe ita faransa da amerika a yadda ake tafi a tsari na rayuwa suke amfana da mu da moruwa da kuma kuke ruwa moruwa da su ba jama'a ba ka bari suke cin gajiyar ba kuma cin gajiyar su duk abin da za su kawo na dangajika goma a lissafi in za su kamar taimakon jika goma su sun riga su samu jika da cikin abu da za su ba da mu da su wata makara wani kuma yanzu a duniyar da mu da su wake neman sasanci da mu da su waye ke son ka taba wani wani ɗan da siyasi a garka aiki ka ga su ɗan jira ta yi faransa aiki ya nemo ubami mi ke gari su a can ka ga mi yake gari su a can bancin minabinci da iya sharri su suka iya a duniya mi ke gari su a duniya arzikin a nan ne a nan allah ya zuba shi kaga a yanzu fa allah yana son ya gyara wa mutane tauhidinsu sai allah ya ciro cewa ita kanta amerika da faransa ba kowa ba ce ku rabu da duk su ku rike allah subhanahu wa ta'ala kuma rike allah sai allah ya tabbatar cewa shi shi allah shi ne ke yi kuma allah ya mula na ba da misali anan cewa takunkumi aka samar gab ana shiga damana za a shiga noma gabar lokacin ruwan sama aka samun takunkumi aka ce an hana shigo da magani da abinci don allah daga lokacin da aka ce an sa takunkumi har aka fitar ɗan nijar mutum nawa ne suka mutu saboda yiwuwa babu baka taba ji ba har an adawar sun sallama kusan dalili saboda yakin na Allah subhanahu wataala ne dalilin gaba ɗaya ɗan Nijar sun mai da al'amarin su ga Allah suka nemi Allah ne musu kuma Allah wallahi ya yi su masassara ake ana zazzabi sai Allah ya ce wannan shekarar Nijar kan mun cire masassarar maganin kuma ta zama a iyaka tana shigo da shi ku rike maganin Allah ya ce masassara ni ke turowa ko Allah ya ce Nijar kan ba za a yi ba kuma an yi ko ba a yi ba ba yi ba ba ina maganin yake yana can boda an rike su ake kare su ba mutu bukata wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu in ka dogara da Allah malam sai Allah ya kare maka komi to a kullum wannan wani wa'azi ne fa Allah yawa duk mai hankali a cikin wallahi shine ka rabu ka da kowa ka rike Allah rabu da kowa ka rike Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimta Allah mu da maka godiya akan wannan ni'ima yanzu mutane sun gano sun gano wallahi tirtiri an gane kan mage ya waye malam jami'ar idan sai a rage gacin a tai kuma sai aka fahimci cewa shi duk ta'addancin da ake ta yi wa'annan kasashe suke taimaka wa in ta'adda su ne ke ke ke finansiyasin wannan ta'addancin da ake yi za ka gari ne da ake tabban kaɗo makamai kuma ina kare mai shi damu cewa na rantse da girman ubangiji wannan fa abin da ake take faruwa shi kawai tabi wasila ce amma mai zartarwar Allah ne Allah shi ne ke zartarwa da in ba tsari ba na Allah kai a ce maka Amerika da Faransa ta zauna wadda duniya ba wata ƙasa take ba ta jin tsoronta babu Allah ya tattara maka fisosu wandiyar guda biyar fisosu wandiyar guda biyar duk suna da shi ga tattalin ƙarfin arziki ga ƙarfin tattalin makamai ga yawan al'umma sannan cibiyar kasuwanci ce komai suna da shi a ce maka har za su iya turkanya wani abu a cikin nijar wanda ba abin da kake yi muke yi a nijar a da suna ganin duk abin da muke a ƙasar nan duk shugaban da zai zo ya mulki ƙasar duk abin da zai faɗa a jirgin wallahi suna jin sai gashi a rana tsaka ana ta bankano makamman da suke ta tana dawa a sauran aiki na Allah subhanahu wa ta'ala to da wanda yake bai wa kasar nan shawara gaba ɗaya da ɗan ƙasa da ta kasantanta gwamnatin kasar nan ba abin da ya kama da shi ne mu ƙara jaddada tauhidin muka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi alkawari ta alladina amanu wa lam yalbasu imanuhum bi dhulmin alladina amanu wa lam yalbasu imanuhum tabbas masu imani suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba su tabbata imani su da zalunci wasu ba sa shirka wa Allah Allah ce ula'ika lahumul am Allah yayi alƙawarin sabkar da aminci da kwanciyar hankali a tare da su Allah ya sauka muna sai Allah ce innahu alimun bi dhati sudur ku dawo karatu tabbas Allah masani duk abin da ke cikin kiraza duk abin da mutum ya boye duk abin da mutum ya boye Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi abin ya ka bayyana da shi wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur Allah ce ko ku bayyana da abin da ke cikin kirjin ko ku koyi Allah da ya san abin da ke ciki to Allah ce innahu alimun bi dhati sudur tabbas Allah subhanahu wa ta'ala masani da abin da ke cikin kirara sai Allah ya ce وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله يتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده شي الله شيني wanda yake karɓar tuba na bayinsa cikin wasu ba tuba wanda duk ya tuban ma Allah subhanahu wataala bisa abin da yake aiwatarwa na laifi wanda ta tabbatar laifi ne sai kane bi Allah ne ya ji maka Allah yace ya kabalu tauba Allah yana karbar tubanka jama'a mun fahimta ubangi subhanahu wataala kamar manzo Allah fada Allah yana shimfida hannayensa na rahama da sare da duk wanda yayi zunubi ta dare in ya roƙe sai gafarta masa idan mutum ya yi zunubi da rana ya nemi Allah gafara da dare Allah yana gafarta masa kai shugaban halitta annabi muhammad ya ce idan dare yarba ya zo sulusin ƙarshe a sulusul akhir idan ka raba dare uku to kashin ƙarshe na dare Allah yana sankowa a wannan sama ta duniya Allah da kansa yake sankowa haka manzon Allah ya faɗa Allah yana cewa ina wanda yake neman Allah ya gafarta masa Allah ce roƙe ni kawai gafarta wacce zan gafarta maka ina wanda yake neman arziki Allah ya ce nema muke bayarwa mu baka annabin rahama ya ce ba wanda zai tashi ba wanda zai tashi musulmi yayi alwala yayi nafila raka'a guda biyu ya daga hannu ya roki Allah ya gaya wa Allah bukatar sa ba ce kafin ya mendo hannu sa kasa alika adda musu bukatar ta sai ji annabi Muhammad jama'a ga dama ta roki Allah subhanahu wataala gafara ka dinga tashi kana roƙon Allah gafara kai in Allah ya ce zai maka hisabi akan zunubin da muke aiwatarwa ina mai tabbatar mana wallahi ba wanda zai shiga aljanna yanzu a barka da musiba ta sanar ka kawai sarulan nan kawai a barka da musibar ta ita kadai hisabin ta kadai wallahi ba karami ba nawa kai fira da matar mutane kuma so ta yi hirga ta lokacin da hoton diyar mutane ba sadaki ba ba shaidu ba goro nawa kai kaza nawa kai kaza nawa kai kaza to Allah ya gafarta mana kuma shi Allah subhanahu wataala kawai jiran yake kawai kace Allah gafarta min Allah ya ce na gafarta maka ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayuna suka aiwatar da banna wa kawunan su la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah cewa Allah ba zai gafarta maka ba ga mutumin da ya kashe mutum 100 ba daya a zamanin banu Isra'il annabi ya ce wani mutum ne akai tsabar jiji da kai kinsa kusan mutum 100 ba da ya kashe kuma ka san ba abin da Allah ya tsana a duniya kan bayan shi ka kuma su da jini ya kashe mutum ɗari ba ɗaya sai ya jera shi da shiryu ya yi tambaya wai yanzu idan ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa wanda ya tambayar to ba malami ba ne bai yi wani karatu ba amma akwai ƙoƙarin ibadar jinna ka kashe mutum ɗari ba ɗaya kuma Allah shi gafarta maka ai kana mutuwa sai jahannama kawai kawai sai ya ce to in dai jahannama zai tafi to gwada shi cikin ɗari ya san zai hisabi idan lissafi ya tashi ciki tafi bakan malabin hilmiya sai cikin shi ɗari ya tafi malam kawai kuma an kwana bi sai yana son ya shiryu sai ya ƙara dawowa ya ce jama'a an na min malami aka ce masa to ga malami ya zo ya tambaya akar makalla ka ji mutum ɗari na kashi wai yanzu in na duba Allah zai karba ya ce tuba yanzu wallahi Allah zai karba ba kawai yana da aiki malam ka zama to shi da duk abin da nake yi na tuba na bai kuma Allah shi ya dai sai malam ce bari in ba ka shawara nan garin nan garin akwai sakon Allah da yawa amma je gari ka ba akwai bayan Allah masu mutar Allah ka je ka bauta wa Allah tare da su yana saman hanya sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa sai ya mutu kawai a daji ne ba kowa sai Allah ya turo mala'iku guda hudu biyu na rahama biyu na azaba sai su shiga shagiya tsakanin su mala'ikun azaba suka ce dan uwanmu ne a ba mu shi mu da shi musu azaba na rahama suka ce ina an ayyata ba suna cikin rikicin sai Allah ya turo mala'ika a siffar mutum dan yara musu gandama yazo ya aka yi aka suka ce kaji kaji yace ba ni abinda za a yi a auna daga inda ya fito zuwa inda za shi wanne ya kusa a wani a wata ruwaya annabin Allah ce Allah tsawaye wa ƙasa inda za shi aka ce ya ƙara jalowa a ƙarfin ƙarin tazara da aka auna shi aka inda za shi inda za shi ya fi inda ya muru baya sai ya ce musu to ku mala'ikun rahama na ku ne ku kai su aljanna kuma manzo Allah ce ya shiga aljanna ko wallahi ya kai kan ku da shi ya shiga wallahi ya shiga ya shiga Allah ya dace da mu Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah duk laifin da kai kada ka yi kirkir ka ce Allah ba zai gafarta maka Allah ce inna Allah ya firu zunuba jami'a dukkanin wani zunubi a duniya Allah na gafarta shi إنه هو الغفور الرحيم الله شيني في يوي تجابر إن الله سبحانه وتعالى الله يجابر تجابر جماعة توبة نادك تكين أبندا أمبانيسا فلنسا yana yana jayo soyayyar Allah subhanahu wataala Allah yana son masu tuba sannan kuma tuba ya sanya Allah ya ya sanya mutum ya dace a rayuwa tuba na sa mutum ya dace a rayuwa tuba na sanya Allah ya karbi aikin kan annabi Adam tuba yana sanya mutum ya shiga aljanna Allah ya kare shi da wuta tuban nan da abu ababe da dama tuba na sanya Allah ya gafarta mutum ya masa rahama to Allah ya gafarta mana sannan kuma tuba ke sanya abin da kai na sabon Allah Allah shi musanya maka da shi ya koma lada idan mutum ne sabon Allah ya gano abin da yake laifi ne kuma ya tuban ma Allah subhanahu wataala to yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat laifin da kai zunubin da kai a baya bayan ka tuba sai Allah ya ce mala'iku a baka lada kwatankwacin wancan zunubin a ce mutum ya tara zunubi miliyan guda sai da Allah gafara sai ya tuba to wannan zunubin sai Allah ya ce ku me da shi lada miliyan daya jama'a mun fahimta to Allah ya ce wa ya'fu an sayyi'at Allah shi yake yafewa game da duk abin da yake mummuna wa ya'lamu ma taf'alun kuma duk abin da kuke aiwatarwa Allah subhanahu wataala ya san sa to Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya gafarta muna kai muna afuwa a rayuwa afuwar Allah tana da yawa jama'a wa ya'fu an sayyi'ati karatu ne amma ba za mu tsaya a kansa ba mai yawa kwarai da gaske muna fatan dai Allah shi muna afuwa duniya da alkiyama Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iyayenmu ya sanya aljanna ce ko gobar mu muna roƙon Allah ya sanya albarka a rayuwarmu ya ƙara albarka a zuriyar mu ya sanya albarka a kasuwancin mu ya sa albarka a ayyukan mu Allah ya sanya albarka a rayuwar mu baki daya Allah ya ƙara albarka a karatun mu Allah ya sanya ikhlasi a cikin zakatun mu Allah ya kare mu duk abin da zai bata ayyukan mu a rayuwa Allah ya sanya mu cikin bayan sai tattu a cikin wannan wata ya Allah wannan kasar ta mu ta Niger sauran kasashen musulmi Allah ka kare kare mu da su Allah ka tsare mu da su duk wanda ke nihin mu da sharri ya Allah ka bayar masa kayan sa wanda ke nihin mu da alheri Allah ka sada mu da shi ya Allah wannan kasar ta ga taka ce Allah ka san halin da kasar take cikin da kasa ya Allah ka tausaya mu kuma da kanka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته